أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون lokacin da aka ce kazzabat qaumu nuhin lil mursalin in qalu akhub nuh la tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin fattaqullaha wa atiun wato yadda aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa ba kai kadai ne annabin da mutanen sa suke karyata shi ba ai annabi nuhu mutanensa sun karyata shi kazzabat qaumu nuhin al-mursalin daga baya kuma ce kazzabat adun al-mursalin sannan ce kazzabat samudun al-mursalin kazzabat ashabul laykatal mursalin to ba kai kadai aka karyata ba kamar yadda muka karanta maka fir'auna da mutanen sun karyata annabi musa da haruna annabi ibrahim da muruzu da mutanen sun karyata shi to haka annabi nuhu ma mutanensa sun karyata shi ya gaya musu allah ne ya aiko shi amintacce ne manzo ne amintacce daga allah su ji tsoron allah su karbi aikansa su bauta wa allah su saurari maganarsa abin da ya faɗa musu duka su yi da'a su yadda kalu sai suka ce a anuminu laka wattaba'aka larzalun a sannu wato mu dinnan mu ne zamu bi ka bayan mutanen da suke al'arzaluna kaskastattun mutane su ne farkon waɗanda suka bi ka mai shiga musulunci kusa قال ما علمي بما كانوا يعملون mace ce to ta tsaya nan inda take za ki shiga musulunci ki ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi mace ce to ta tsaya nan inda take za ki shiga musulunci Allah ya aiko shi kamun ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kin tabbata abin da kika faɗa kin yarda da abin da yake faɗa to alhamdulillah ki ce alhamdulillah kin zama musulma daga yau alhamdulillah to abin da zai biyo baya za ki wanka akwai ya miki sallah akwai sallah biyar kullum a zahar da asar magariba isha duk yan gwamnati musulmi za su koya miki yadda za ki rika yi kuma daga yanzu ba za ki sha ruwa ba sai rana ta faɗi in dai ya sai ki niyan za mu karasa wannan azumi tare da ke kuma idan wani jini da yake zuwa wa mata kowane wata yawanci jinin haila in ya zo sai a daina sallah a daina azumi a daina kwana da miji sai lokacin da jinin ya ɗauke sai a sake wanka irin ne wanda za ki yin nan ki koma ki kama azumi in cikin azumi ne ki ga azumi ki rama amma sallah ba a ramawa kuma allah ba ki dukiya ki fi da zakka allah ba ki dama ki je haji muna miki murna me ya sunan ki na da mata wani suna kike sha'awa na musulmi yanzu khadija sannu Khadija mu ne muku muna Khadija duk abin da ya zama dole akan musulmi daga yau ya zama dole akan ki duk abin da ba da ke wajen musulmi kaman cin naman alade kaman shan giya duka ba za ki yi ba daga yau gobe sai ki tambayi masaukin mu ki je a baki a tamfa ki kala zannuwan ki ko muna miki murna قالوا ونوي لك واتبعك الارذلون قال ما علمي بما كانوا يعملون suka ce a ma imani da kai mu bi ka tare da waɗannan kaskastantun mutane da masaka ne da masassaka da masu sana'a irin ta kaskasci mu jefa kanmu cikin su mu bi ka dama girman kai shine babban abin da yake wahal da yan adam wanda shine ya kafirtar da iblis astagbarta astagbarta an kunta min kafirin shi iblis ma girman kai yayi yana adam saboda haka ne jawo masa fada tsakaninsa da Allah kawai sun yi girman kai sun ce su rena wanda suka bi annabi nuhu shaza ba za su bi annabi nuhu ba don su manya ne ba za su bi annabi nuhu su haɗa kai da waɗannan kaskastattun mutane ba a ganin su haka ma annabi sallallahu alaihi wasallama mutanen da suka bi shi manyan gari suna ce da ya kori waɗannan masu warin dauɗan nan masu zama wajen masu warin dauɗan nan da sun shigo cikin cikin sa sahabbansa haka abin yake tun da har yanzu ma kalu wani ya kato aka lazzalin kala ma ilmi ma kanu ya amanu ya ce ni ban san abin da suke aikatawa ba in mutum ya zo wuri na zai musulunta zan tambaye shi me ne sana'an ka ba kai masa suki ne ko majemi ne ko masaki ne ba na tambayar sa ba ruwana ni da iyaka in lakana wa mutane musulunci iyakan aiki na kenan in ji annabi nuhu
الحسابه إلا على ربي لو تشعرون
in hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun wato hisabin aikin su da mai kyau da mummuna duka baya kaina Allah shine mai musu hisabi in suna domin shi bawan Allah da yaji an ce wannan mutum astacce ne to abin da zai fara kama zuciyarsa shi mutumin nan mai sabon Allah ne ba za su zai mai da kan hankalin cewa a masa saki ne masaki ne majemi ne makeri ne shi yasa aka rena shi zan kaskantacce a ko da sabon Allah suke yi ai ba ni ne zan musu hisabi ba Allah ne zai musu balle sana'o'insu dama malamai suna cewa arba'atun muhlikatun lil abdi ana wa nahnu wa abi wa jaddi abubuwa guda hudu suna halakar da dan adam ya buga kirjeci ni ni din nan to shi an gama da shi kai waye kwanan ba kai ruwan maniyi ne yanzu kuma kashi ne a cikin ka da fitsari in an jima kaɗan za ka zama mushe kana wari in babun ne ba waye kai ka ji tsoron Allah ka zama babban mutum wajen Allah ba buga kirjiyar shi ni kai waye kai ana kenan wani hannu mu mu waye bai san ba nan kasar waye bai san mu ku waye ana wani hannu wa'abi kai dan waye kai dan waye kai a kasar nan ni kun da bai sani ba ya san waye ne ubana to an ji ubanka wane sai me ni ubana annabi nuhu ne duk wanda ya gani a bayan duniya fa annabi nuhu ne ubansa duk wanda ya gani a bayan duniya na annabi adam ne ubansa wanda Allah ya sa mala'iku suka masa sujjada min shine uban kowane mutum to in kai ubanka wane to ni annabi nuhu ne ubana annabi adam ne ubana sai me ana wa nanu wa abi wa jaddi kai jika waye waye uban ubanka ni jikan wani ne to wannan abubuwa guda hudu suna halakar da dan adam su tusa masa girman kai da rena mutane ana wa nahanu wa abi wa jaddi ni mu ubana kakana waye kai saboda haka mutane su rika lura su rika zamowa su ga mai da hankali su kaskasta da kansu a gaban Allah kada su rena halittan Allah kowa ka gani halittan Allah ne kuma kowa ka gani ayar Allah ne in Allah ya sa masa talauci Allah nan mai arziki wanda ya maka arziki shi yayi wannan kuma ya masa talaucin in kana rena shi saboda munin sa Allah da yayi ka yake kikkiawa shi yayi wannan mutum ya masa muni in kana ganin sa a rene saboda ba shi da sarauta to Allah da yayi ka maka sarauta shi ne yayi shi haka din nan komai ka gani ayoyin Allah ne in ka ga mutum wanda ka fi shi ka gode wa Allah inda Allah ya ga dama da kai ne zai zaka zama kaskastacce din shi ya zama mai girman da kake ta- tinkaho da shi in ilimi ne in sarauta ne in karatu ne in kyau ne in karfin ah, dangi ne duk wanda ka gani ba haka yake baka gode wa Allah Allah ne ya baka wannan abubuwan da kake tinkaho da su ba kai ka ba kanka ba Mhm.
إن وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين kuna so in kore su ne don ku shigo fa ku shigo ga urina to ni dai ba zan kori muminai ba wa ma na bitsari dilmu ba na koran muminai duk wanda ya musulunta a urina to ni ba zan kore shi don kaskastinsa don wani mai girma ya samu wurin shiga ba ina na illa naziru mubin iyakan aiki na in yi gargadi in yi bayani wanda Allah ya ganar da shi ya zama musulmi ko basarake ne ko mai kuɗi ne ko mai dangi ne ko mai dukiya ne ko wani iri ne dai ni ne iyakan nawa in yi gargadi wa bayin Allah a ji gargadi na addini abi abin da nake bada umarni daga Allah nawa kenan in ji annabi Nuhu
قولوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين sai suka ce ya nuhu qad jadaltana fa aksarta jidalana fatina bima ta'izuna in kunta min as-sadiqin ya muna magana kana magana kana jayayya da mu ka ta yin jayayya da mu to idan baka bar wannan magana ba mun ce ka kori waɗannan mutane saboda mu samu damar mu saurare ka kaki to kana jayayya da mu to idan baka bari wannan jayayya da mu ba to za mu jejjefe ka a garin nan ba abin da ku ba su yi masa ba da jifan da dukan duk ba abin da ba su yi masa ba a cikin shekara dubu ba hamsin
قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين
ƙara rabbi ka- annabi nuhu sai ya gaya wa Allah ya ce ya Allah ubangiji na kai ka aike ni wurin waɗannan mutane inna qaumi kazzabuni mutanen nan nawa sun ƙaryata ni lailan wa naharan fa lam yazidhum du'a illa firaran wa inni kullama da'awtu li taghfir lahum jahadu asaban fi adhani wastaqashu siyaban wa asar wastaqbalu istikbar thumma inni da'awtu jiharan thumma inni alantu lahum wa asartu lahum israran fa qultu tasu rabbakum innahu kana ghaffaran ba yadda ban yi da su ba na kira su da ɗaya ɗaya ne musu wazi na kira su a cikin jama'a na yi musu wazi na kira su a bayyane na yi musu wazi na kira su a boye na yi musu wazi na kira su da daddare da rana na yi musu wazi amma duk gaba kira sai su yi wa junan su wazi sai su ce la tazurunna alihatakum wa la tazurunna wuddan wa la suwa'an wa la yahusa wa uqa nasran wa qad adallu kaseeran sai su ce kar ku yadda kar ku yadda kar ku yadda kar ku rabu da dodanninku abinda suke yi kenan ya Allah ubangiji na inna gawmi kazzabuni fafta bayni wa bainahum fatan Allah ina roƙonka kai shari'a kai hukunci tsakanina da waɗannan kafir yau shekara dubu kenan ba hamsin ina fama da su yanzu kan sai Allah kai hukunci tsakanina ni da su fafta ban yi bayanin fatan wa najjini wa ma'iya min almu'minina in ka zo yi hukuncin kada mu samu wata kufi da la tusiban da zalaw minkum khasatan wato mu- nawa mutane dai wanda suka yi imani a tseratar da su halakan ta samu kafirai banda muminai wanda suka yi imani tare da ni
فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون فأنجيناه وأمه في الفلك المشحون da yayi wannan yayi addu'a rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyaran innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffaran Allah zukam ka riga ka ce layyu min min qawmika illa man qadaman Allah ce shikenan na riga ma na rufe ba sauran wanda zai musulunta na rufe sai annabi na ce to Allah tunda ka riga ka rufe kam halakar da su mai amfanin su kar ka rike ko kar ka rike ko mai gida daya ka halakar da su duk gaba daya tunda ka ci ka rufe ba sauran wanda zai imani nan gaba to shi sai aka umurce shi cewa anisna il fulka bi ayna wa hayna wa la tukhadimni fil ladina zalamu innahum mughraqun wa yasna'u al fulk wa kullama marra alayhi mar'un min qawmin sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun to shikenan sai aka ce to shikenan za mu kawo ruwa zai cinye duniya amma ka je ka sassaka jirgi inda za ka ɗauki mutanenka wanda suka yi imani jirgin ka ya zama shine wurin tsira na mutanen da suka yi imani da kai ruwa zai zo ya harkar da duniya gaba ɗaya da na kafirin tun da ka harkar da su gaba ɗaya to shikenan ah, aka aka da yayi jirgin ya gama sai kafirai suna zuwa suna ce a'a mai wa'azi annabin Allah yanzu ko an koma kafinta ne an bar maganan wa'azin ne an koma aikin sassaka an koma kafinta ana yi masa dariya yace aha dariya kuke mana wata ran za mu yi muku dariya mu ma in dai dariya kuke mana mu saboda mun zama kafinta to wata ran za ku kuma za- za mu yi muku dariya da sannu za ku samu abin da zai- za ku gamu da abin da zai same ku to shikenan fa fatana abwaaba as-sama'i biwa'in munhamir wa fajjalna al-arda uyunan faltaqama ala amrin qad qudir wa hamalna ala zati alwahin wa dusur tajri bi ayna jazaa'an liman kana kufir to daga nan sai ubangiji ya saukar da ruwa ruwa ta sama ruwa ta ƙasa gaba ɗaya duniya ta kaure da ruwa sai jirgin annabi nuhu ne kadai wanda Allah ya umurce shi ya shigar da mu- muminai da sauran dabbobi wanda- wanda Allah ya umurta za su rayu su zama iri a nan gaba kamar yadda muke karantawa kullum Ah, ubangiji ya ce fa an jera wa ajma'in sai muka tsayar da annabi nuhu da dukkan mutanen da suka yi imani tare da su da shi gaba daya da dabbobin da ya dauko kamar yadda muka karanto a surorin da suka wuce ثم أغرقنا بعد الباقين summa agharna al-baqina ba'du bayan nan bayan mun tsayar da waɗannan sai muka halakar da waɗannan sauran kafiran bayan mun tsayar da waɗannan إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين
inna fi zalika la'aya wama kana aktharuhum mu'minin ai dama muna gaya maka ya rasul am tahsibu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun in hum illa kalan am bal hum adallu sabila kaji irin waɗannan abubuwa duka da na an maka abubuwan mamaki amma duk da haka hakika wannan abu ya isa abun mamaki a wurin mutum wanda yake mai lura mai izina mai hankali amma duk da haka yawancin mutanen ai ba su yi imani ba shekara dubu ba hamsin amma 'yan mutanen da ya samu trip ɗaya ne kawai na jirgi ɗaya
وإن ربك لهو العزيز الرحيم
wa inna rabbaka lahuwa al-azizur rahim wa inna rabbaka sani Allah ubangijinka lahuwa wallahi shine al-azizu mabuwayi mai iko mai karfi mai halakar da kafirai ah, ar-rahimu mai jin tausayin bayinsa muminai
كذبت عاد المرسلين إذ قال له أخوهم هود لا تتقون كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون kamar yadda muka gaya maka dai annabawa an ƙaryata su ba kai kaɗai ne wanda aka ƙaryata ba ya rasulullahi adun adawa adan al'ula adawan farko bayan an harakar da ah, mutanen annabi nuhu duniya ta zama sabuwa fil to sai aka yi wasu jama'a suka fito bayan taki duniya ta sha ruwa ta yi taki suka zama kattin mutane ga girma ga tsawo ga faɗi ga ƙarfi har ma in in annabi hudu ya yi musu wa'azi sai su ce man ashaddu minna quwwatan kake ba mu tsoro da wani abu wai shi mala'ika akwai abun- abin da ya fi mu ƙarfi a wani irin wannan lalazi khalaqahu wa shaddu min quwwatan komi ƙarfin ku ai Allah ne ya yi ku Allah ya fi ku ƙarfi To su- da suka zo sai suka cika wuri sai Allah ya aiko annabi hudu shi ma sai suka ƙaryata shi saboda haka ake ba annabi labari ana ba mu labari aka ce kazzabat adun almursalina adawa sun kazzab sun ƙaryatar da manzanni tunda sun ƙaryata annabi hudu duk wanda ya ƙaryata annabi ɗaya ya ƙaryata dukkan annabawa innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل أولئك هم الكافرون حقا in ka ware annabi ɗaya wanda aka ittifaƙin annabi ne ba irin wanda aka tilafa su su zulkarnaini su khadiru su luqmana ba wanda ri- eh, an rinja da cewa su ba annabawa bane amma annabi muttafaqun ala nubuwatihi wa risalatihi to duk wanda ya kaita shi ya kaita dukkan annabawa gaba ɗaya كذبت آد المرسلين إذ قالوا أخوهم هود ألا تتقون لوكتين دا النبي هود دم أولسو يتي مسو ألا تتقون وتوانا كلمة تتقوى لوكتين دا أكا كورو مدقى سما muna kuka wato annabi adam babanmu da uwarmu hawa aka koro mu muka fito aljanna za a kawo mu gidan wahala duniya muna kuka muna cikinsu muna kuka su ma suna kuka iyayen namu sai aka ce a'a kar ku yi kuka Aa, ya bani adama in ma ya ce annakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati faman ittaqiwa aslaha fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun ku je duniya zan aiko manzanni da littattafai masu nuna hanya duk mutumin da ya ji tsoron Allah ya abin da Allah ya ce a yi ya bar abin da Allah ya ce a bari babu tsoro ba bakin ciki zai dawo nan gidan me za a yi da shi dama an yi muku an yi domin ku ne ai ku yan adam tilka jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyan ku za ku dawo nan duk wanda ji tsoron Allah zai dawo wannan gidan amma duk wanda ya bi shedan to shi kana ya fita kenan ba zai ƙara dawowa nan ba saboda haka kowane annabi yakan ce ala tattaquna Allah ba ku ji tsoron Allah da ya aiko ni ba
إني لكم رسول أمين ni dinnan rasulun aminun inni lakum rasulun aminun ni dinnan manzo ne daga Allah zuwa gare ku aminun amuntacce wanda ba zai canja aika ba ba zai rage ba ba zai ƙara ba
فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
fattaqullaha wa adi'uni ku ji tsoron Allah ku bi umurnin Allah wa adi'uni wato ku ji abinda zan faɗa muku don duk abinda Allah ya ce ku yi din a bakina za ku ji duk abinda Allah ya ce ku bari din a bakina za ku bari saboda haka ku ji tsoron Allah ku ji abinda zan faɗa muku ku bi fattaqullaha wa adi'uni wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin wato ba zan roƙe ku lada akan wannan abu ba isar da aika domin isar da aika din kowane annabi zai zaitar da mutane ta ala shafa hufratin minan nari fa an qazakum minha wato kowane annabi zai tar da mutane sun iso bakin jahannama kenan za su fada kazam sai Allah ya kawo annabi sai ya jawo su daga jahannama sai ya kai su aljanna ai raba mutane da azaban jahannama kurun ya isa ka baiwa mutum mutumin da wannan ya maka wannan hanya ka bashi lada ko ba shi zai kai ka aljanna ba kai ka aljanna ko da ba shi ne ya fito da kai daga kofar wuta ba ya isa ka bashi lada to annaba su suke wannan duk guda biyu su ɗauko mu daga bakin wuta mun kusan fadawa su kai mu har cikin aljanna in mun ji tsoron Allah mun bi umurnin su saboda haka yanzu in wani abu ya damu wani mutum zaka ji ya ce in wani abu ne na damuwa ya ce wallahi ni in an ce in ba da abu kaza zan tsira daga wannan abu wallahi zan bayar in kuma ina neman wani abu wannan abin da nake neman nan wallahi in an ce sai na bada abu kaza in samu abun ko ya fi kaza zan bayar to ba balle wata bukata ce tafi zaka fada a wuta wani ya zo ya jawo ka sannan bai jefar da kai a daji ba sai da ya kai ka cikin aljanna ai wannan ya yi maka aiki ya cancanci ka bashi lada da yana neman lada sai ce to ni ba na neman lada a wurinku ina jirya ladana bai tabbata akan kowa ba akan ku illa ala rabbil alamina sai a wajen ubangiji na wanda ya aiko ni أتبنون بكل ريع أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون أتبنون بكل ريع آية تابثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون to ko waɗanne kafirai akwai abin da suka ba da ƙarfi a cikin kafircinsu kun ji dai kafircin annabi kafircin da annabi Musa ya tarar wajen Fir'auna shine da'awar shine Allah ubangijin mutane sannan annabi Ibrahim shi ma ya tar da irin wannan wajen Namruzu yace in kai Allah ne ka fito da rana ta yamma ta fada a gabar Allah ubangiji na yuhiyo mit yana kashewa yana rayawa sannan aka zo wajen shi annabi Nuhu ga yadda nasa mutane rena mutane shine aikin su rena annabi nuhun su rena mutane da suke bin sa abinda suka ba da himma akai kenan kafircin su to yanzu adawa su kuma fa su manya-manyan gine-gine da yin wasanni da manya-manyan fektorori wato a, kamfanoni kenan wato masaniya din nan manya-manyan gine-gine kenan ko da ana ana factory a zamanin su wato su kuma shi dai eh, masna masna shine factory wurin yin abin nan wato manya-manyan gine-gine irin abin da yake faruwa wannan zamani yanzu manya-manyan gine a tabnuna kwa rika gine-gine ta- bi kulli ri'in akan kowane tudu akan kowace babbar hanya mutum ya babban gida katon gida katon kaure kamar yadda yake faruwa a zamani yanzu ana eh, ana gasar yin manya-manyan gidaje a bakin babbar hanya yadda adawa suka yi kenan a tabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'basuna don ku yi wasa wa tattakhizuna masani'a la'allakum takhluduna kuma kuna yin manya manyan gine-gine manya manyan masana'antu kamar za ku dawoma a duniya
وإذا بطشتم بطشتم جبارين wa idza badashtum badashtum jabbarin ga ku kuma da rashin tausayi in kun kama talaka sai ku yi masa wani wani irin mummunan kamu kamu irin na jabberan mutane ba ku da tausayi nuna ƙarfi
فاتقوا الله وأطيعون ku ji tsoron Allah ku bi ku ji umur ku bi umurni na in gaya muku abin da Allah ce a yi in gaya muku abin da Allah ce a bari واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'amin wa banin Ah, ku ji tsoron Allah ubangiji allazi amaddakum bima ta'lamuna wanda ya ba ku ya muku madadi ya ba ku abinda ba sai an faɗa ba kun riga kun san shi Allah ne ya ba ku ƙarfi ya ba ku dukiya ya ba ku wannan irin ƙarfin gine-gine da yin masana'antu duk Allah ne ya ba ku waɗannan amaddakum bima ta'lamuna abin da kuka sani menene amaddakum bi an'am- bi an'amin wa banin Ah, Uh, ya ba ku dukiya iri-iri ya ba ku ‘ya'ya iri-iri domin saboda hikimar a raya duniya sun roƙi annabinsu cewa a ɗauke musu mutuwa na na ɗan lokaci aka ɗauke aka yi ta aihuwa aka yi ta aihuwa saboda a cika duniyar da mutane saboda kwanan nan aka sauko daga cikin jirgi mutanen ba yawa a duniya aka yi ta yawa aka yi ta yawa amaddakum bi an'amin wa banin Allah ya yi muku madadi ya ba ku dukiya ya ba ku ‘ya'ya وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم wajannatin wa uyun Allah ya ba ku gonaki iri-iri gonakin dibinai gonakin inabi gonakin abinci iri-iri da gadina iri-iri kayan kallo a maddakun bin amin wa bani wajannatin wa uyun da kuma magudanar ruwa iri-iri dam-dam iri-iri wurin da ruwa yake wasa din nan yana tashi yana komawa yana wasa din nan abin kallo duk Allah ya muku irin waɗannan wanda yake ɗauke muku hankali amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun inni akhafu alaykum azab yawmin azim idan fa ba ku ji maganar da nake faɗa muku kun ji tsoron Allah kun bi shi kun ji magana ta in ba ku ji magana ta ba to ina ji muku tsoron Allah zai kawo muku azaba ta halakar da ku saboda shine sakamakon dukkan wanda ya karyata manzanni ya karyata Allah kenan abinda ya samu mutanen annabi nuhu kenan idda lakum khulafa min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi basta fadhkuru ala allah Mhm.
قالوا سواء علينا أوأوت أم لم تكن من الواعظين قالوا سواء علينا aw anta am lam takun min alwa'izin sai suka ce to mu kake wa gargadi to mu da gargadinka da rashin gargadinka duk ɗaya ne wannan magana taka ba za ta samu shiga ba Eh, yahudu ma ji ta na bi bayyana wa ma na hannu bi tariki alitina an kauli إن قوي إلا أتليك بعض آلهتنا بسوء قال إن أشهدوا الله وأشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنزلوني سكتي watakila dai ka tabu saboda zagin dodannin nan dai dodannin nan sun taba ka ka zama mahaukaci to mu ba za mu canja komi da muke yi ba saboda wa'azinka a wa'azta am lam takum min wa'izina ko kai wa'azi ko kada kai wa'azi duk ɗaya ne ba za mu karba ba
إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين in hadha illa khuluqul awwalin wa ma nahnu mu'azzabin irin wannan maganganu da ke duk irin maganganu na mutan da hira tatsuniya cewa za a mutu cewa za a tashi za a samu aljanna za a shiga wuta za a in ba bi annaba ba kaza kaza duk wannan maganganun mutan da ne mun sha jin waɗannan to mu ba wanda zai mana azaba man ashaddu minna quwwatan in karfi ne mala'ikan me mala- akwai mala'ikan da yafi mu karfi wa ma nahnu mu'azzabin ba wanda zai mana azaba فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم فكذبوه داما دق قرية واكم سيهلك فكذبوه فأهلكناهم suka ƙaryata shi shikenan sai muka halakar da su ya halakar ta zama lokacin da aka da aka ce da aka halakar da mutanen annabi nuhu da, da ruwan tufana sai su kuma su adawa sai aka fa amma samud fa uliku bi tsangiya wa amma adun fa uliku bi rihin sarsarin atiya sakhara ali sakhara sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fatalqa fiha sar'a ka'anna mu'ajal nakhlin khawiya fa hab lahum min baqiya to shike sai Allah ya turo musu fari suka sha zafin rana suka sha fari هذا آرد ممطرنا بل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب غريب دمر كل شيء بأمر ربها فعجوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجيب أول مدين لأن sai hadiri ya ɗauro da hadiri ya ɗauke shi na rawa suna murna har ba yau kan samu samu ruwa sai kan kawo huta da wannan wahala na rashin ruwa da wannan wahala na zafi annabi Hud ya ce a ba ruwa bane abin da muke gaggawar ba ka ce ba san ce ta ta hanya ta idan kun tabbata sadiki na ba abin da kai na alƙawarin azaba din yazo in da kai gaskiya to wannan lokacin ya zo din nan shine sai ya zo wannan ba hadin ruwa bane hadin azaba ne mun kira dole mu tajin dumbe rihum fiha azabun alim wato wata irin iska ce wanda akwai azaba mai radadi a cikin tudammin kullu shay'in mai harkar da komi bi amri rabbiha da umurnin da umurnin ubangijinta ita iskar fa Allah ya ta illa masakin nan da nan sai ga ba saura ba sauran adawa duk da baki da sun zama kan ajaz naslin munqayir sai ya zama kamar manya manyan ne ne aka ciccire aka kakkai akan aka yi ta jifa da su wato gawayen su manya manya da tso da jiki kamar manyan dibinai to da mulkul sai da rabbiya anan malamai suna yin hujja na cewa kullu ba kowace kullu ce shamila ba idan an ce bi kulli shay'in alim to wannan kullu ce shamila Allah masanin komai da komai ne to komai da komai din ba wanda zai fita waje ala kulli shay'in qadirun Allah yana da iko akan komai gaskiya ne ba abin da zai fita sai da wanda Allah bai ga daman yi ba ala kulli shay'in sha'ahu wanda bai ga daman yi ba ne kadai zai fita ciki a khaliqu kulli shay'in ba abin da zai fita cikin wannan komai da komai sai dai zatin Allah da sifofin su kadai za su fita qur'ani da cikin sifofin Allah amma kullu tana ragewa nan an ce iskar ta zo ta halakar da komai bi amri rabbiya da wurin ubangijinta fa aka waje suka zama la tare illa masakinan ba saura sai kangayen gidajen su kangayen gidajen su ai shay'un ne amma kuma ga iska bai ture ba sun saura kazzabu bi ayatina kulliha fir'auna da mutanensa sun karyata ayoyin mu dukkan su to ayoyin Allah dukkan su din nan ba dukkan ayoyin Allah bane a'a Allah ya yi mana bayani wa daga dace na Musa tis'a ayatin bayyinatin kullu tikki duk ayoyin taron ne suka karyata ba duk ayoyin Allah ba gaba daya saboda haka shi tafsirin nan yana bukatan ilimi iri iri kamun a samu a shiga lafiya a fita lafiya mu din da muke yi karambani ne ma da mu ne suka rasu ba don mun isa yi bane sai dai Allah ya mana gafara to da sai Allah ya kawo iska ta halakar da su ta ture suka zama gawaye a wato sab'ala yarin wa samaniyata ayyamin dai bakwai wuni takwas aka mai da su a ja- gawaye a zuzzube annabi hudu yana yana ce ina amfani irin wannan ina amfani irin wannan laqad abdatukum risalata rabbina wa nasatu lakum nayi nayi wa'azin nayi wa'azin ina amfani irin wannan sunna وإن ربك لهو العزيز الرحيم كي يقول يا رسول الله إن ربك سمع الله أبنجدك لهو والله شيني العزيز مبواي مي قرفي مي كريا كافري كومي قرفين إن يقدا ما إن لوك تياي وإن ربك لهو العزيز الرحيم شيني كو مي جنك مي جن توسيم مغني إذا متعني سنا قدار وانا أبو يفارو أما أبند الله يربو تارين لوك تنسى بيبا كمان كشوك جيروني ka yi noma ka sa taki ka gyara kwana arba'in kana so ka je ka ɗebo gero a gona ba zai yiwu ba sai an ƙara wasu kwana arba'in din sun zo kwana tamanin kowane abu sai lokacin sa in ni ce illa inda na kaza iruhu wa ma nazziluhu illa bi qadarin ma'lum kowane abu yana wurin Allah Allah ya rubuta masa lokaci sai lokacin nasa yayi Allah zai nuna mana karyewan kafirai din nan da suke neman su karya musulunci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shine al-azizu mai karya kafirai ar-rahimu mai jin tausayin mu'minai كانت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون mai karban ɗariƙar tijjaniya ko masu karban ɗariƙar tijjaniya zan faɗi sharaɗi sharaɗin ɗariƙar tijjaniya in an shiga ba a fita saboda Allah ya ce aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan ku cika alƙawari alƙawari abin tambaya ne wannan istighfari da za a yi da salati da za a yi da la ilaha da za a yi ba wajibi bane akan kowane musulmi amma daga zaran mutum ya shiga ɗariƙar tijjaniya to ya zama nuzuri ya zama alƙawari dole sai ya cika wani yafu nuzurahu in an shiga ba a fita na biyu ba a haɗa tijjaniya da wata ɗariƙa domin ɗariƙun waliyai dukkan su gaskiya ne amma yadda ba a haɗa nono da miya kwano ɗaya yadda ba za a ɗaura wa mace aure rana ɗaya da miji biyu ba kamar yadda za a iya aura wa namiji mata biyu rana ɗaya ita mace ba za a aura mata miji biyu rana ɗaya ba to haka ɗariƙar tijjaniya ba ba a yadda a haɗa ta da wata ɗariƙa in an shiga ba a fita saboda shiga alƙawari ba a haɗa tijjaniya da wata ɗariƙa ko ba a zuwa ziyarar waliyai sai wanda suke cikin ɗariƙar tijjaniya domin ziyara bara ce wanda ba shi da abu abin tausayi shine yake yin bara ba wanda gidansu akwai komai da komai kuma ya dauki kokoi ya fita ya bara ba dan tijjani akwai komai a gidansu ba sai ya fita ya dauki kokoi ya je gidaje wasu wali ya bara ba sannan kulawa da sallah domin ba a ba kowa dariƙan nan sai musulmi wanda ba a ganin inda yake sallah ba a san wani irin mutum ne ba sannan kulawa da iyaye da girmama su ya musu biyayya shehu tijjani ya ce duk mutum da baya biyayya wa iyayensa matar da bata biyayya wa mijinta kar a ba su dariƙarsa sai dai sun tuba sun bari sannan kuma jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a in akwai yan uwa ko ba a shan tawa to wannan abubuwa su ne sharuɗa akwai sharuɗan sun fi haka yawa amma mutum ya karɓi wannan sharuɗan ma za mu ba shi ɗariƙa kuma ba ku kaɗai nan ba duk wanda ya ji wannan sharaɗi duk inda yake na ba shi ɗariƙa tijjana in ya karɓi sharaɗin to ne muƙaddamin garin su ya gaya masa yadda ake riƙe hannun su riƙe wazifa tare ya gaya masa sharaɗin jauhara duk wanda ya karɓi wannan sharaɗi na ba shi ɗariƙa sharaɗin tijjana rabbi Allah anhu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yadullahu fawqa aydihim كذبت ثمود المرسلين إذ قالوا أخو موسى لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون wato yadda adawa suka karyata annabawa tunda sun karyata annabi hudu yadda ka ji bayanin su haka samudawa ma magadan adawa din su ne su ma sun karyata annaba tunda sun karyata annabi salihu su samudawa sun karyata annabi salihu iqalu wa kum salihun ala tattaqun lokacin da shi dan uwansu salihu yace su ji tsoron Allah mana ba sa ba yi ba sa ji tsoron Allah su bi umarninsa wanda ya zo da shi daga Allah ba su ji tsoron Allah su yi masa biyayya su ji abin da zai faɗa musu inni lakum rasulun ni din nan manzo ne daga Allah zuwa gare ku aminu amintacce babu ƙari babu rage cikin abin da Allah ya aike ni da shi zuwa gare ku fattaqullaha wa adiuni ku ji tsoron Allah ku bi ku bi ni ku bi ni biyayya in gaya muku abin da Allah ya ce a gaya muku
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أكن إسد وانا أيكا إردكو أذاب جهنم إشبدكو تكين الجنة إسد وانا أيكا أبدا يقول ساكنا تبانا نيمان كباني لادا أكن وانا لادا نا ألم دي أيكون شيزي باني لادا الله أبنجي تالكي أتتركون فيما هاهنا
أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون ينزل تنكو يد الله مكو نئمومي إنن غا جداجي ما سكو وتنهتون من الجبال بيوتا فرهين غا جداجي ما سكو غا غونكي ما سكو غا دبوبي غا كاين جنداري إري إري أما أكراكو ku bauta wa Allah ku ki to kuna tsammanin shi kenan Allah zai bar ku ku ta jin daɗi an ce ku bauta masa kuma kun ki a'a ba zai bar ku ku ji daɗi ba tun dai kun ki bauta masa a tun kuna kuna tsammanin za a bar ku fi ma hauna a nan wurin kuna cikin wannan jin daɗi aminina a cikin aminci ba zai yiwu ba
في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم fi jannatin wa uyun a barku cikin gonaki masu kyau da gidaje masu kyau da ruwa mai gudana mai kayatarwa mai daɗi mai kayatarwa mai kyau a cikin gonaki da gidaje fi jannatin wa uyun wa zuru'in da shuke-shuke iri-iri na kayan marmari da kayan dukiya da kayan gadina a barku haka ga gidaje masu kyau a barku haka a cikin aminci bayan kun bautawa Allah fi jannatin uyun wa zuru'in wa maqamin karim da kuma matsayi babba wanda kowannen ku yana da gidaje yana da abubuwan abubuwan mallaka iri-iri a barku haka a kira ku bauta Allah ku yi kuma a barku haka wa zuru'in da shuke-shuke iri-iri wa naklin da dibinai iri-iri tal'uha habib wato ainihin su shuke-shuken ko su dibinai tal'uha hudansu habimun mai daɗin mai daɗin kallo ne mai daɗin taunawa ko kuma akwai wasu abubuwa daga ciki wanda ake taunawa a ji daɗi kamar ɗanyen dabino haka wato abu in in ɗanye ɗanye ne ake taunawa sai ake masa hazmu in ko ta- ta- mai tauri ne ake taunawa sai hashmu habib mai daɗin taunawa mai laushi mai daɗin taunawa Allah ya barku haka ko ba haka ba وتنحتون من الجبال بيوتا فرحين وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين ga kunan ku kenan kuna sassaka kuna sassakan duwatsu ku a cikin kogon dutse ku sassaka kogon dutse ku mai da shi gida saboda ku ji daɗi lokacin ɗari ga inda za ku shiga lokacin sanyi ga inda lokacin zafi ga inda za ku shiga kowanne kayan jin daɗi akwai kuma kayan kallo ma iri iri wanda suke ko a sassaka dutsen a mai da shi gida cikin dutsen a rarake shi a gyara shi a mai da shi gida ko kuma a ɗauko dutse a sassaka a gina gida duk dai kuna yin wannan don alfahari kuna jin daɗi kuna murna فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين فاتقوا الله واطيعوني ولا تطيعوا امر المسرفين فاتقوا الله كجي tsoron Allah واطيعوني ku yi mini biyayya ku saurari abin da zan faɗa daga Allah ku ɗauka domin in babu biyayya wa manzo to babu babu biyayya wa Allah kenan domin maganan Allah din a bakin manzo za a ji ta dole kenan a samu tsakaninka da manzonka akwai abu biyu akwai soyayya akwai girmamawa duk mutumin da baka girma baka ganin girmansa to baka ganin girman maganarsa duk mutumin da baka son sa to baka son maganarsa to in baka garin girman annabi sallallahu alaihi wa sallama yaushe zaka ga girman abin da ya zo da shi da abin da ya faɗa da abin da ya aikata idan baka son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a'udhu billahi yaushe zaka so abin da yake faɗa da abin da yake aikatawa da halayen da yake ciki saboda haka son annabawa dole ne girmama su dole ne saboda haka ne ma muke gaya wa kiristoci kullum yadda muke son annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka muke son annabi Isa alaihi salamu yadda muke girma annabi mu- sallallahu alaihi wasallam Muhammadu haka muke yi wa annabi Isa alaihi salam sai dai fifi kuma abin da yake tsakanin su wanda Allah ya fifita Allah ya ce tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd ina sa fifi ko saboda wannan wala tudi'u amral musrifin magana ta za ku ji kada ku ji maganan mutanen banza wa kana fil madina tis'atu ra'in yufsiduna fil ardi wa la yuslihun wato su ainihin yadda aka jero abin kamar yadda zamu shiga cikin surar gaba suratul namli za a jero yadda tsarin mutane yadda tsarin mulkin duniya yake da yadda tsarin ilimin duniya yake wanda zai takaita nan duniya da wanda zai zarce lahira mulkin ma wanda zai takaita nan duniya da wanda zai zarce lahira za a kawo shi cikin surar gaba nan abubuwan da ake karanta wannan an ɗauko su ne cikin suratul furqani ana maganan ƙaryata annabawa maganan ƙaryata annabawa da izgiri da wato utuwan kabira da ɗaga kai to irinsa ne ake magana a nan in an fita nan ku za a sake ɗaukan wannan magana kuma a koma a tsara yadda tsarin mulkin duniya yake wanda zai taƙaita a duniya da wanda zai zarce lahira da yadda tsarin ilimi yake wanda zai takaita a nan duniya da wanda zai zarce lahira duk za a faɗa cikin wannan sura za a ɗauka kuma a karanto shi a cikin suratun namli amma a wancan yanayi ba irin wannan yanayi nan ana ba annabi haƙuri ne la'allaka za su nafsuka Allah su mu'minina cewa mutane ba su yi imani ba annabi yana jin zafi yana jin zafi saboda harisun alaikum yana jin kwaɗayin kowa ma ya zama musulmi idan bai samu haka sai hankalinsa ya tashi yana jin zafi to ana ba shi haƙuri na ce kazzabar wani kazzabar su mutanen kaza sun karyata mutanen kaza ma sun karyata mutanen kaza ma sun karyata mutanen kaza sun karyata kai ma kai hakuri ko da mutanen ka sun fadar kazzabu kuma ta kuluna kuma ta yusuf ma nasara wa man yuzlim kun zuku azaban kabira to amma sun na karka mun so ina illa annahum la yaquluna daman shi na fi rasul kowane abu an dauko daga wancan ne ana yi a wannan kuma sai a dauki wannan kuma a kai gaba a cikin wani bayani daban
الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون wato tsarin su samudawa wani irin mulki ne nasu na hauka kowa sarki ne babu wani abu rubutacce ba irin na bilkisu ba na bilkisu akwai rubutacce amma ba daga Allah ba daga manyan gari za ka ji za ta ce fanzuru ma za ta ce za ta ce aftuni fi amri ku bani ku bani fatawa ku gaya mini yadda za a yi kaga nan tana neman ra'ayin majalisa kenan su kuma za su yi wa ramru ilaiki mun baki dama duk abin da ya kafa haka za a yi to ba irin na samudawa su hauka ne kawai ihu da banna ba su da tsarin mulki rubutacce nasu ko rubutacce daga daga Allah shi kuna annabi Dawud da annabi Suleiman suna da shi amma rubutacce daga Allah shi ko Fir'auna dattata ne kama karya ne to saboda haka za a jero su duk nan gaba wala tudi'u kada ku bi amral musrifina al'amarin umurnin mutane masu banna allazina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna masu banna wanda ba su da gyara sai banna
قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فات بآية إن كنت من الصادقين قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فات بآيات إن كنت من الصادقين قالوا سيفك سوى النبي صالح يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنا لفي شك ما تدعون إليه مريب واتو da duk garin nan ba wanda muka ɗauka mutumin kirki kamar ka da za a ba da shawara wa ne wanda zai shugabanci garin nan ko ƙasan nan sai mu nuna ka saboda kirkinka da halin kirki yanzu kai ne zaka bullo mata wannan hanya ka ce mu bar bin abin da iyayenmu suke bi da kakanninmu ka kawo mana wani sabo mu bi to ba za mu yadda ba ba za mu yadda ba to shine Allah ke gaya mana anan ke gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama kan sha'anin su su samu da wala tudiu amra al-musrifin alladhina yusrifuna bil lati qalin wa antum musahharin baka da hankali hankalinka ya bata ba irin yadda muka san ka da ba wato sihiru abu ne wanda yake dauke hankali shi ake kiransa in ana ce an ce mutum baya da hankali yace an maka sihiri baka da hankali an maka sihiri ma anta illa basharun mithluna to kai ba annabin Allah bane kai mutum ne kamar mu ma anta illa basharun mithluna fati ya cikin kullum sadiqin in kuma kai annabi ne to ka kawo mana ayar da za ta nuna kai annabi ne ka kawo ka nuna mana kamar da gaske قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم تكون أكي تجايية أكي تجايية nan ma dai miskinan ne suka bi annabi salihu ba manyan ba ne to sai sai su manyan sai a ta'alamu na anna salihu mursalun min rabbi qalu inna bi muslimun qalu lan tak qalu lan tak inna bil amantu bi kafirun to sai- to sai suka ce in kai manzo ne mu da ganin mu kai mutum ne kamar kowa kamar mu amma in kai manzo ne kawo mana wata alama fatu bi atin kunta min sadiqin fatu bi atin kunta min sadiqin to yayi ta musu wa'azi da yayi ta musu yayi ta musu wa'azi amma duk da haka wa'azin bai ci ba suka ce ya kawo ne abin mamaki sai yace musu me kuke so a nuna muku sai ku suka nuna wata katuwar fa'a suka ce muna son wannan fa'ar ta aifi katar raƙumi wato taguwa ta mata ita taguwar kuma ta aifi ya yanzu wai gajiyarwa san annabi yana da mu'ujiza ba annabi shi ke da abin gajiyarwa ba talaka ba to shi ke ne sai ya roƙo- ya roƙi Allah sai nan da nan ana jin dutse yana nishi kamar yadda in ra- in taguwa za ta aifi take nishi sai nan da nan ga taguwa katuwa ita ma nan da nan sai ta aifi ya to sai ya nuna mace to ga aya هذه ناقة لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم فيأخذكم عذاب قريب فيأخذكم عذاب يوم عظيم ga aya nan kar ku shafe ta da wani mummunan abu za ta ba ku an yi alkawari za ta zaga garin nan kowane gida za a taɓi nono isansu kowane gida kullum amma akwai ranar da za ta sha ruwa idan ran da za ta sha ruwa ya yi to ku nemi ruwan ku tun daga jiya ya ishe ku don ran da za ta sha ruwa ba za ku samu ruwa ba sai sai gobe ku bar mata ranar da za ta sha amma za ku ɗebi na ajiya wanda zai ishe gobe jibi ne za ku koma samun ruwa shi kenan ana yin haka ana yin haka sai abin ya dame su ana tana zuwa kowane gida kowane gida ta ba su nono kuma ran da za ta sha ruwa gari ba za a samu ruwa ba amma an riga an ce musu su ɗiba su ajiye na zuwa jibi amma duk da haka sai suka je kai wannan abu ya dame su wannan raƙuma wani irin abu ƙato yana ba raƙuma tsoro ba irin raƙuman da aka saba ba ne in raƙuma sun ganta sai su ta gudu mu ba za mu jure wannan ba za mu kashe ta sai a yanzu in kun kashe ta in salihu mai ita ya zuwa za ku ce zai ce ma ce na mu da kali mu ba mu san ba mu sayar da kayan saye ba in ya zo sai mu ce ba mu sayar da kayan saye ba ta haka haka dai saƙaruha fa a ƙaruwa nan da sai da ƙarshe dai suka kashe raƙuma suka kashe taguwa da suka kashe ta annabi salihu ya dawo suka ce fa ya kuzo azabun ƙari fa a ƙaruwa fa ƙara kamar taufi da ya rikun salasa ta ayyam zalika wa dun gairu maktub falan ma ja amruna najjayna salihan wallin na amanu wa bi rahmatin minna wa min khayyi yawma iz inna rabbaka huwal qawiyyul aziz to sai annabi salihu ya dawo ya ce ina taguwa suka ce mu sani ba sai wadai suka ce a ai kashe ta suka yi to ina dan aka ce dan yayi kuka amma ya koma cikin dutse ya bata sau nawa yayi kuka sau uku ce to tabatta ufi dai kun salatu ta ayyan Allah ya ba ku notice kenan kwana uku ku lissafa kwana uku iyakan bayan kwana uku za ku haraka to shi kenan bayan kwana uku fa akhadatu musayatu fa fi dai jasimin kallan ga fiha sai aka yi musu ihu suka haraka wannan shi ne ƙarshen samudawa kenan wa ya taɓa suwa bi su'in wa ya kusa kuma azabun azim kar ku shafi wannan taguwa da wani mummuna abu ko duka balle kisa ko hana ruwa ku batta ta sha hazi naqatul lahashir qala kum shirbu yawmin ma'lum kuna da ranar da za ku sha ruwa ita ma tana da ranar da za ta sha ruwa
ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم هذه ناقة الله لكم آية wannan dabba ce ta Allah aya ce gare ku wala tumassuha bisu'in kuma kowane miskini a bayan ƙasa dabba ce ta Allah kada wani mutum ya shafe ta da wani abu mummuna a bar dabban Allah ta yi kiwo a bayan ƙasar Allah kowane miskini a bayan ƙasa dabbar Allah ce a kyale ta yi kiwo a bayan ƙasar Allah idan ba a yi haka ba to za a gamu da Allah azabun alimun ko azabun qaribun ko azabu yawmin azim kowane miskini a bashi ya nemi abinci a bayan kasar Allah duk wanda ya tasan masa yace zai hana shi to zai gamu da Allah don na katul lahi ke tabawa wata akwai wani annabi da aka taɓa yi sunansa annabi girgisu ya gamu da wani kafiri a zamanin sa yi wa'azi yayi wa'azin kafiri yaki to da Allah ya saukar da bala'i sai aka sa musu fari da aka sa musu fari sai sai rannan shi sarki ya zo kofar annabi jirjisu ya ce ya fito ita ba ka ce Allah ne ya aiko gaba eh to kana magana da Allah kenan ka je ka gaya masa idan bai ba mu ruwa ba zan wahal da shi in masa wani mummunan abu wanda duk duniya sai ta gane na wahal da shi na cuce shi in bai ba mu ruwa ba ka je ka gaya masa sai a'a annabi sai jikin sai yana bari ina bari yana bari da je ganawa da Allah ya ga abin da yake Allah ce baka isar da aika ba ce ya Allah ubangiji ai kana nan lokacin da yake faɗa wannan irin magana ai sai shi sai ji a faɗi dai mana sai ya faɗa yace ko ka tambaye shi me zai mini ya cuce ni wanda duk duniya sai ta ji ya cuce ni ya koma ya ga jirjis ya gaya masa sai sai abin da zan yi masa na san ba shi da ɗabalin kama ɗansa in azabtar da shi ya ji ciwo ba yi da mace ba yi da wani dangi amma akwai miskinan bayinsa abin tausayin nan su zan azabtar har ya ji ciwo tun da ya ƙi ba mu ruwa ya kuma ya gaya wa Allah ya a'a ko ma ka ce kai ta min kayana zan ba da ruwa kada ta min kayana zan ba da ruwa aka kawo ruwa ruwa ya isa ya ishi gonaki ya ishi dabbobi tsire-tsire suka yi kyau sai ranar ya fito shanu suna suna suna suna rawa suna jin daɗi ga ruwa ga tsekobi ya kyau sai ya dawo gidan annabi sai ya fito ya ce kai amma allah naka yana allah nan naka yana da kirki wallahi wato mu kenan ma da muke masa gaddama yake mana haka in an bi shi wani irin alheri ne ba za a samu ga ya masa mun bi shi to allah bai so a taɓa wasu miskinan nan wato in mutum miskini ne ba wato Allah shi ne mai gadinsa masu sarauta ba suna da mai gadi ko masu kuɗi suna da mai gadi ko miskini sai ya kwana lafiya ko ina Allah ne mai gadinsa Allah zai gadin miskini da fakiri bai gadin mai iko bai gadin mai kuɗi ya ba shi da kuɗinsa da ikonsa shi ya ba shi mai gadi je ka mulkin ka shine mai gadi na baka je ka kuɗi shine mai gadin ka na baka kai ku miskini kayan ni zan yi gadin abina to wallahi mutanen da suke hana miskinai bara wai za su je su yi musu bara su raba musu za su gamu da Allah wallahi mutanen da suke ce za su hana miskinai bara amma su ne za su je su yi musu bara su raba musu wallahi za su gamu da Allah su waye sa su bara miskinai kan Allah ne ya sa su bara a dole su to su ko annan melodiyo waye sa su bara za su yi bara su raba miskinai waye sa su su ba gwamnati ba to saboda haka wallahi duk mai hana miskinan nan bara yake zai je wa musu bara ya kawo musu ina za ka ga waɗansu to saboda haka a rabu da naqatul lahi lakum aya wannan miskinai naqatul lahi ne duk wanda zai zai zai taba su da mummuna abu zai gamu da Allah kamar yadda dai mai gadi in ka zo sai ka gama da shi kamun ka shiga gida to miskini kuma in ka zo taba shi za ka gamu da Allah kamun ka taba shi wa yakuzakum azabu yawmin azim azaba ta rana mai girma za ta shafe ku in kun shafi ranar raƙumin Allah da mummuna abu.
An rubuto mana takarda masu ma'ana wanda za mu karanta mu ba za mu zama abin dariya ba kuma wani tambaya da aka yi tana da ma'ana guda ɗaya ce amma sai Allah ya kai mu gobe na karanta mashi yanzu lokaci ya yi za mu tashi.
Allah ya kiyaye mu, dinin mu, Allah ya kai mana imanin mu, Allah ya Allah kiyaye mana kasu Allah babu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka ne sallallahu Allah kiyaye mana Najeriyar mu Allah kiyaye mana Najeriya Allah babu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah kwanta da dukkan fitinu a Najeriya Allah ta mu juna mu zauna lafiya da juna mu Allah ya kiyaye musulmi da musulunci dukkan duniya gabaki daya masu neman addu'a wurin mu Allah ya biya bukatun mu da bukatun su neman Allah ya basu abin suke tsoro Allah ya kiyaye su albarka ne sallallahu alaihi wasallama Allah ya jikin iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamu da malamu da aka saka shi mu da alheri ana lafiya da kwanciyar hankali bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.